Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Allah kuma ya maka sakaya da alkhairi a sha Allah ya kama wannan rana sai kuma Allah ya ƙara albarka Allah ya sa karatun lafiya mu tashi lafiya Allah ya maka sakaya da alkhairi karanta fatiha da salatu da salati الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والحاسم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawuyan maulan mu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin ci gaba da karatun fassara diwani wanda malamin mu malam shehu mansur ya yi mana duk ranar lahadi yau sha takwas ga watan Janairu miladiya dubu biyu da tara wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan Muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin. Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin. أكرمكم الله بسم الله.
يا سيدي أحمد تجاني قد بيدي أنت الملاذ فاذنا في ليك أنت لما يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ليك وأنت باب نجاتي أنت منقذ من كان مشتبقا في شدة الضيق يا غوث كل مريض لازم مرتدفا مما أراه من الأهوال والضيق يا نبلة البرايا أنت منقذنا من كل ما قرار من شدة الضيق يا خاتم الأولياء يا من يمدهم يا قطبا رقة فانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تدقني فيها يا شيخ أنقذنا من الضيق وأنت يا سيدي يا بلابات أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لسواك وما لغيرك كن بل بغية أنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيب يكن لها طبيبا فتنجيني من الضيق فهذه جمرة في الخلق وقتت وأرقت جسد من شدة الضيق حفظ على جمرة لا تفزعها وتنجاني من كل تحقيق فقم إلى يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ضيقي يا مزعي في جميل علي وزري كن منكذا إثما قد كنت في ضيقي أنزل كل قدرت وكم مغتي إذا ما كنت في ذيك أنكر غريقا فقد ناداك مرتجا وكم إن الله وانكر من ذيك يا شيخنا قوس قد الله زين به ويا إماما به ينجى من الذيك أنكر كريمك من ذيك ما دار به وشدك عطاك في المذالك أنكر ممينة كاد تقاربه إلى الهلاك فناداكم بتزيك يا سيدي أحمد تجاني قدرتي أنت الملاذ فهذا الحال في صديقي بدايكم ارتجاقا ومغفرة من الإله إذا غرقت ميريقي وأننا لسعادة نفوز بها ما شهدتنا قسم بتوفيقي ثم الصلاة مع تسليم عدمها لا شفي الورى منجي من الضيق ثم رضانا بالعباس سيدنا وصادر قرب ما قد قال الصديق يا سيدي أحمد تجعل قدري عليه أنت الملاذ فهذا الحال في ديكي
الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi dai da bukatar komai da komai a wurin kowa har a wurin kansa a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala jin jalalul ikram
عليه سالات الله ثم سلامه هدي عليه سالات الله ثم سلامه تذكرت والذكرى تقدر للمايا ليالي التيماء لا يهاجروني فتيان صدق قد اخلصوا الى العين أتنادى كتزديد رعتاب سيفنا فدورا لي والراجع ودورا لي صادري وعاونا تنزلعي يا نعيم في دورا ودورا بسره يا فدا رسول الله مرسل ذاته يا ولملا وعيني قد رأت بيقظتي وأيضا على عيني تسبح عينه عليه صلاة العاج ما قال مكرم تذكرت والذكرى تحجب للمعنى الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
حرف التاء
yau radiyallahu ta'ala anhu yace harfu ta'i تذكرت
yau yace an tunatar da ni ليالي اجتماع الحي
wal zikra irin wato tazakkartu an tunatar da ni layali istima'il hayy dararan da nake haduwa da kabilu daban-daban na auliya'u shine hayy halara ta tuna ne take ka tuna ba daren nan ya kusa wanda kuke haduwa da ƙabilu daban-daban na waliyan Allah.
سلعة غث الأولياء
A cikin halawa maɗaukaciya na'iban anin layi,
والذكرى yau ce kaga irin wannan tunatarwar da ake mu تقدر للمحيا tana sa rayuwa ta shiga cikin kunci, Eh, tana gurɓata mini rayuwa. To me ji zai yi mamaki ta, to wannan me zai sa shehu damuwa, kuma suwaye shehu yake haɗuwa da su. ga su a takaici waɗanda ake ganawar da su wataƙila kai ma in ka ji su ka san lallai aikin ba kaɗan ba ne su waɗannan hayyi ɗin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala baki ɗayan su min al'arshi ila al'arshi su ke zuwa wa shi Ibrahim radiyallahu anhu suna karɓan karɓan madadi kowannen su kuma ije yi aikin da aka sa shi farkon su akwai tabaka na farko kabilu na farko wato su ne kudubai su ne waɗanda suka rabauta da kilafa ta baɗini a keɓance ban da hukunci na zahiri da yawa kudubai suna da khilafa ne a cikin halarar baɗini na asirarai na Allah tabaraka wa ta'ala ban da abin da ya shafi zahiri to sannan sai jami'ai su kuma jami'ai suke da kilafa zahiri suke da kilafa baɗi yasa shi Ibrahim yana cewa fala aqdabu kasiratun wal fardu wahid kudubai suna da yawa amma fardu ɗaya ne to kuduban nan da yawan su Allah tabaraka ta'ala yana sanar da su abin da ya shafi badini ne ba su da ilimi cikin abin da ya shafi zahirin Allah wannan a rubuce ki ba ra'ayi ake faɗi ba to sannan su waɗannan jami'ai su ce da wato hukunci a badini kuma suke da hukunci a zahiri sun tattara komai da komai suna daga cikin waɗanda suke zuwa wurin shi Ibrahim a wannan dare suke karɓan madadi na ilimi na zahiri da ilimi na baɗini da kuma hukunci zahiri da kuma hukunci baɗini sannan autadu suna daga cikin ƙabilu daban-daban da ke zuwa shi Ibrahim a wannan dare su kuma su hudu ne a duniya ba ƙari ba ragi a kowane zamani kowannen su yana da laƙani banda sunan da mahaifinsa isa masa a gida sai ana kiran shi Abdulhayyi sai ana kiran shi Abdul Alimi sai ana kiran shi Abdul Qadir sai ana kiran shi Abdul Murid su hudu ne a duniya ba ƙari ba rage to sannan akwai gudala'u a cikin ƙabilun da ke zuwa shi Ibrahim radiyallahu anhu a wannan dare suke karɓan madadi akwai gudala'u su bakwai su ma kowane zamani su bakwai ne ba ƙari ba rage ɗaya daga cikin su yana kan ƙadamin annabi Ibrahim al-Khalil na biyu yana kan ƙadamin annabi Musa kalimun lahi na uku yana kan ƙadamin annabi Haruna ne na hudu yana kan ƙadamin annabi Idris na biyar yana kan ƙadamin annabi Yusuf na shida yana kan ƙadamin annabi Isa ne na bakwai yana kan ƙadamin annabi Adamu ne alal kulli salatu wassalam to sannan cikin ƙabilun nan da shi Ibrahim ya ce ana tunanin daren da nake ganawa da su kowanne ina ciyar da shi in shayar da shi madadi yadda shi kuma zai iya ɗaukar wato halittar da aka danka a hannunsa akwai nuƙaba'u su kuma su ɗari uku ne a wani ƙaunin kuma aka ce su goma sha biyu ne kowane zamani ba ƙari ba rage adadin burji na falaki kowane falaki guda goma sha biyu ɗin nan shine adadin waɗannan wato waliyai Allah tabaraka ta'ala ya danka dukkan ilmin shari'a baki ɗaya waɗanda aka saukar a hannunsu kuma sun san shekan sanin da shi kansa bai wa kansa ba saboda ilimi sun san irin halittar da Allah tabaraka ta'ala ya wa shekan da irin makircin da aka kunshe a cikin shi da sharri da kaidi kaidin da shi ma bai san yana dauke da shi ba kuma su ne waɗanda saboda ilimin da Allah tabaraka ta'ala ya ba su idan bawa ita ka kasa in suka ga sabon kafar sai da kafar za su iya gane dan aljanna ne shi ko dan wuta ne waɗannan su ma suna daga cikin ƙabilu daban-daban na waliye da ke zuwa karɓan madadi a wannan dare a wurin shi Ibrahim radiyallahu anhu to sannan a cikin su akwai nujaba'u su kuma su saba'in ne a wani kauli kuma aka ce su takwas ne sannan a cikin su akwai akhayaru su kuma su ɗari uku ne da sha uku su akhayaru sannan akwai rajabiyuna su waɗannan rajabiyuna su kuma su arba'in ne a kowane zamani su arba'in ne ba ƙari ba rage a yanzu ma haka suke kuma su ake kira al'afrat wanda ba su ba bai isa san su kowani ne kai in baka cikin su baka isa ka san su sai dai in gausu ne kai kowani yamma ba su san su ba turki ne na Allah tabaraka ta'ala su saboda ka banda su ba wanda isan su su su arba'in su ne mazajen da idan watan rajab ya kama tajalli da yake sauka a cikin watan ba sa iya motsa ko da gashin irin ba sa iya tsaga yatsa saboda nauyin tajalli da yake kansu Allah zai samar da mala'ika kamar su zai zo ya ɗauki nauyin ta salihin shar'iyya na duk aikin da suke na ibada zai yi mala'ika su suna kwanta ba sa iya motsa ko iyalansu ko abokansu ko jama'a su ba wanda ya san wani hali suke ciki wannan mala'ikan zai na ibance su a cikin halitta zai kama amalla da ku ku ɗauka wancan ne amma mala'ikan to sai watan ya fita tukun sannan za su rika samun sauki suna samun sauki ko wannan sai koma wurin sana'a wannan ya koma wurin karatu ko wannan su kuma ya koma cikin aikin shi su ake kira rasa biyu na su arba'in ne a duniya to sannan akwai rijalul gaibi wanda yanzu a cikin baitukan nan aka gawa inna rijalul shawaki wa qaddama bati inda mahadi وقد على الجميع رجال الغيب تحت قضائي وسمو رجال الغيب nan da yawa zaka dinga ji ana maganganu a kansu rijalul gaibi su goma ne a duniya babu ƙari babu rage su ake kira ahal kushu'in wa huturin su ne ma'abota tsoron Allah da halarto zatin Allah duk inda su su rijalul gaibi ba sa magana ba sa magana kullum kansu a ƙasa inda mutum zai gane saboda ainihin rinjaye na tajalli na ar-rahmanu da yake sauka a kansu a koda yaushe ayar sa qur'ani shine wa qati'atul aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa su baka saka ji magana sosai dai ka kunsu in suna tafiya shine zaka ringa ji in kana da fahimtar kenan zaka gane abinda wannan takun da suke shine zancen su ba sa yin magana waɗannan su da'iman haka su su ne shi ke ishara tarahum sukutan wal maqamu bushira zagan sun shiru amma ko maqamin da Allah ya dora su a kai yana nuna maka ko su waye waɗannan rijalul gaibi ibn arjil hadi ne magana akan su ya ce wa alam ka sani anna lafzu rijalul gaibi cewa lafazin rijalul gaibi in kaji ana cewa rijalul gaibi istilahi ahlillahi amma a cikin istilahin mazajen Allah ba a zancen malamai ba istilahi na mazajen Allah masu harkar yatliqunahu wa yuriduna bihi ha'ula'i allazina zakarnahu ibn arabi yace duk inda kaji an ce rijalul gaibi to ana idlaqin zantan kuma ana nufi waɗannan mazajen guda goma waɗanda muka yi magana su yanzu wa ya hazi tabaka wa qad yadluquna wa yuriduna bihi ma yahtajibu an al-absar min al-insi yace da yawa kuma ana iya idlaqin rijalul gaibi wato ana nufi wato waɗansu mazaje waɗanda suke hajjabuwa ga barin idanuwan kauni su ba ka fitowa cikin hadisi da'iman suna daji ko suna cikin tekuna ko suna cikin duwatsu ko kuma ma idan suna gari ba za ta gan su suna gidajen sun kulle kofofin ba za mu'amala da kowa su ba waɗannan ana kiran su haka sannan ce wa qad yatluqunahu aidan ko kuma wa qad yatluqunahu aidan wa yuriduna bihi rijalan min al-jinn min salihi mu'minihim da yawa kuma ana iya itlaqin rijalul gaibi ana nufi wato waɗansu mazaje a cikin aljanu daga salihan mu'minan aljanu kuma akwai rijalul gaibi a cikin yace wa qad yadluqunahu ala alqawmi allazina la ya'khuduna shay'an min al-ilmi sai da yawa kuma su ba su san itlaqin rijalul gaibi akan waɗansu mutane da ba sa karban ilimi ba sa zuwa neman karatu ba sa karatu warrizqi ba sa neman ba sa kasuwanci ba sa neman kuɗi almahasusi min alhissi wanda ake zuwa karba a zahiri a je gaban malami a kai karatu ko a je kasuwa a baza kaya ba sa wannan yace lakin sai dai ya akhuzunahu min al-ghaibi suna karban ilimin a gaibi kuma suna karban kasuwanci suna kasuwancin a gaibi ba wanda yake san suna yi shiyar jalul gaibi in ba ka cikin jalul gaibi to ba za ka san me suke ba sai dai a baka da zaki ka mutu a haka to shine Shehu radiyallahu ta'ala ne ke ishara ta wani waƙad tamma fatihi inda mahadi waƙad ala jami'u rijalul gaibi ta haka kadai waɗannan da muka zano su ake cewa rijalul gaibi to waɗannan mutanen da kaji su ne waɗanda ke ke cewa layali istima'il hayy tazakkartu wa dhikra tukajjiru lil mahaya an tunatar da ni gararan da rijalu mazaje iri daban-daban kabilu na waliyyai suke zuwa wuri na karɓan madadi suke zuwa su kuma shayar da jama'a to a cikin waɗannan mazaje akwai azzahiru na bi amrin lahi an amrin lahi waɗansu waliyai haka ake kiran su kuma a duniya su goma sha takwas kowane zamani ba ƙari ba da sai in ɗaya ya rasu sannan Allah ya sa wani a cikin amma ba a haɗa su da kowa su goma sha takwas ne a kowane zamani babu ƙari babu rage sannan a cikin waɗannan kabilu na waliyai ɗabaƙoƙin nan da suke zuwa karɓan madadi wurin shehu akwai waɗansu waliyai ana kiran su rijalu quwwatul ilahiyya sun sunan su su waɗannan mazaje wato Allah tabaraka wa ta'ala yana ishara da su su ayatu a Qur'ani shine ashiddaw 'alal kuffari sannan rabansu a cikin sunan Allah zulquwwatul matin su idan suka yi niyyar su abu ba wanda ya sai musu jinki ko halitta Allah za su taru kaf su hana wallahi su ci kuma sai ya zarta haka ake kiran su su sunan da suke dauke da shi na Allah zulku wati mace ba wanda ya sai musu birki za su yi su waɗannan mutane la ta'khudhu billahi law mutlaqi wai zargin ne zargi ba da musu a cikin shanin Allah ba sa tsoro duk abin da za su yi ba sa tunanin za a yi zagi ko za a yi zargi za su yi shi kurum ko ana so ko ba a so za su sai daga cikin su yana fata su kuma ka'idar su ba sa gulma idan ka zo musu da gulman mutum ba za su yi ba shi ya zo tukun sannan za a yi za su yi kace kace da shi a gaban ka amma ba za su yi maganar wani ba baya shi ne tambarin in in Allah ya sa mutum a cikin su yayi gulma so dai za a fitar da shi su ba gulma a cikin hakkin su su duk abin da za ana yin shi direct kawai ba koyi koyi to su waɗannan ɗaya daga cikin su yana cewa magtabtu ahadan qattu wa lakti bi hadrati ahadun qattu tunda Allah ya yi ni ban taɓa yin gulma da wani ba kuma ni ba a taɓa yin gulman wani a halarata ba to daga cikin waɗannan jama'ar da ke zuwa wa gaban shi Ibrahim a wannan dai da kaji a wannan baiti akwai waɗansu mazaje ana kiran su rijalul hannan wal lutful ilahi sunan su su kuma su goma sha biyar ne a duniya kowane zamani babu ƙari babu rai su babu wanda ya kai su tausayi a cikin hadisi banda gauci sun fi kowa tausayi su suna jin tausayin halitta Allah baki ɗaya da mumini da kafin kowa suna jin tausayin shi ba sa ware suna kallon halitta Allah tabaraka ta'ala da ainul judi wal wujud suna kallon halitta Allah tabaraka ta'ala da idaniyar baiwa da sabuwa la da ainul hukumi wal qada'i ba ka kallon ka da ido irin na hukunci da da da da da da da da sakamako sai ai wannan yayi kaza ko yayi kaza ah su kai sai kalle ka Allah ne yi shi kawai duk ko abinda Allah yana son abin shi kawai abinda su suke kallo ba yanda za Allah ya halitta abu baya so ko kai ma kake kasuwanci ai ba za ka saka abu baka so sai dai in ka saka bai kyau ba ko yanzu misali ka zo kana dinki ka dinka riga ba ta kyau ba wani ya dauka ya dauki almakashi ya tsaga ta ji ya za a yi ai za a rigima saboda ya rena ta in ka sai dan ne a na ga ba ta kyau bane to haka Allah tabaraka ta'ala yake da bayansa duk bawan da ka taba Allah ba zai baka ba in ka Allah ta danne ka taɓa ai na ga yana shan giya ne ai na ga yana zina ai na ga yana kaza ne wai yace ce wa ya saka shi yasa annabi ya ce mana addinu an-nasihat kawai abin da aka sani gina addini addini nasiha ne waɗanda suka mutanen kirki a cikin addini idan abu ya faru za ka ga sun kira mutum ne su masa nasiha amma duk inda ka ga zagi da munafunci da kulle-kulle to shi ne mutanen komin girman su ba babba a cikin su inda babban nasiha zai ko saboda haka addini shi addinu an nasiha in an yi kuskure za a kira mutum da cewa ne abin nan da aka yi kaza kuskure amma in ka ji zagi ko ka ji suka ko ka ji wani abu to duk wanda suka yi abin shedanu ne shedanu ne ba san addini waɗannan su goma sha biyar ne su waɗannan ma'abota tausayi din nan suna tausayin halitta Allah tabaraka wa ta'ala baki daya ba sa ba sa zalunta wani ba sa cuta wani ko ba sa zagin kowa waɗannan mutane ayarsu a ƙur'ani shine wa rahmati wasu a kulla shi ita ce ayarsu to sannan a cikin waɗannan tabakoki da ke zuwa wurin shi Ibrahim a wannan daren da kaji a wannan baiti suna zuwa karɓar madadi akwai waɗansu mazaje ana kiran su rijalul haibati wal talali sunan su kenan rijalul haibati wal talali idan suka in ka gansu ba zato baka ankara ba suka faɗo gabanka sai ka suma da kwarjini suna ɗauke da kwarjinin halara ne su kuma su hudu ne a duniya ba ƙari ba ragi kowane zamani su hudu ne su ne waɗanda suke ba wa autadu madadi ka san ko girman autadu yin da ya kai to waɗannan rijalul haibatu wal jalali su ne shehunnan autadu autadu suna karɓan madadi su ba wanda ya san su a duniya amma kuma ba wanda bai san su ba a sama ba mala'ikan da bai san su ba a sama amma ko ba wanda ya san su a nan ƙasa sai dai gauki kawai shi kadai ne ya san su suna ba wa autadu madadi waɗannan guda ɗaya daga cikin su su waɗannan mazaje guda hudu rijalul haibati wal jalali ɗayan su yana bisa zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karɓan madadi ne daga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu yana karɓan madadinsa da ilimansa daga zuciyar annabi shu'aibu na uku yana karɓan madadinsa da ilimansa daga zuciyar annabi salim na hudu yana karɓan madadinsa da ilimansa daga zuciyar annabi hudu alaihi salatu wassalam amma ka gani fa da wannan madadin duk baki ɗaya a wannan dare a gaban shi ibrahim suke ba wanda ke iya daga kai to sannan a cikin waɗannan mazajen da kaji shi ya yi magana a wannan baiti akwai waɗansu mazaje su kuma ana kiran su rijalul fasti su kuma su goma sha hudu ne a duniya kowane zamani babu ƙari babu rai su waɗannan su ne da su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake buɗe duk wani zuci duk wani wali da ka sani duk wanda ya samu fatahi a Allah ya samu wani ilimi ko ya samu ma'arifa ko ya samu wani asiri ko wani haske daga halara to ta wasuɗar waɗannan mazaje ne guda goma sha hudu rijalul fathi daga wurinsu ake samu su suke ba da wannan madadi idan suka karɓo su ne mazajen awoyi duk awa akwai wannan akwai namiji daga cikin waɗannan mazaje su ba su haɗuwa kuma har abada ba za su haɗu kowannen su daban-daban sun tarwatsu ne a cikin ƙasa kawai kowanne ya san aikinsa kuma waɗannan su ne suke ba da madadi suke karɓan madadi suke shayar da shi ga kowane mutum to sannan a cikin waɗannan mazaje da ake magana akwai waɗansu su kuma ana kiran su rijalul ma'arijul ula su kuma su bakwai ne a duniya babu ƙari babu rai su kowane numfashi sai sun yi miraji kowane numfashi sai sun yi miraji to saboda haka ne ma su wato ba san wani wai a cewa mutum ya yi nishi ko ya yi numfashi ya sake dawo da su ba san wani numfashi ba in ba numfashin da ke zuwa daga Allah ba su ne Allah tabaraka ta'ala yake ikara da su wa antumul a'launa wallahu ma'akum wannan su shine raban su a cikin Qur'ani to sannan akwai waɗansu mazaje cikin waɗannan mazajen da kaji an faɗi cikin wannan baiti masu karɓan madadi a wurin shewar jallahu ta'ala a wannan dare ana kiransu rijalu tahtil asfali su kuma su ashirin da ɗaya ne. Kowane zamani babu ƙari babu rage, su ma suna karban wato numfashi daga halara kai tsaye ba numfashin da yake fita daga jikinsu ba. Su ko da yaushe suna cikin hudurin Allah da baraka ta'ala ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ko lokacin wazifa ko ba lokacin wazifa ba su suna tare da Allah suna kallon azamar Allah da baraka ta'ala a gabansu. To sannan bayan waɗannan a cikin waɗannan dai jama'a da ta mun faɗi a wannan baiti waɗanda suke karɓan madadi daga halarshi Ibrahim a wannan dare akwai waɗansu mazaje ana kiran su rijalul imdadul ilahi wal kauni su kuma su uku ne a duniya a cikin su akwai mata ana iya samun mace ɗaya a ciki ana iya samun mata biyu namiji ɗaya su waɗannan su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala isan ya bukatun halitta a hannunsu su za su ɗauki bukatu su kai wa Allah tabaraka wa ta'ala da'ima to sannan a cikin waɗannan mazaje da ke haɗuwa gaban shehu a wannan dare daren da shehu ce in aka tuna min daren ni kai na sai na ji rayuwa ta ta shiga kunshi a cikin wannan waɗannan mazaje akwai wani namiji ana kiran shi murakkabun mumtazidun shi ɗaya ne a duniya ko ba gausi bane saboda ɗaiɗaikun waliye akwai su iri iri daban-daban wannan kwaɗi akwai wani makami ma mace ce ita kaɗai kuma a duniya banda ita ba kowa sai in tara su sannan Allah ita da wata kuma wannan shi murakkabun muntazilun ake kiran shi ɗaya ne a zamani da shi Allah tabaraka ta'ala yake kiyaye duniyar makabarta awalim da ke cikin makabarta da wannan numfashin wannan namiji ake kiyaye dukkan barba barazi ana kiran shi ma rajul farza ko ba wanda ya san ubansa a duniya irin haihuwar annabi isa ake masa duk zamani daga matsawarta yake fitowa ba wanda ya san uban shi daga mace ake yin shi babu namiji kuma duk zamani yanzu haka akwai shi to sannan a cikin waɗannan mazaje da ke zuwa gaban shi ibrahim a wannan dare akwai wani namiji ana kiran shi saqidur rafrafi ibn saqidul arshi sunan shi shi ma shi kadai ne a matsayin sa a zamanin sa kuma ganin sa yana da wahala in mutum ya gan shi in ma ya suma in ma ya mutu in karfin ruhin mutum ya yi karfi da yawa ta sai ya suma in ko baka karfi ba da yawa in ka gan shi sai ka mutu shi wannan ganin shi ma tashin hankali saboda yanayin shi to sannan a cikin waɗannan mazaje da ke zuwa karɓar madadi gaban shi akwai rijalul inadin lahi su kuma su biyu ne a duniya duk zamani babu ƙari babu rai ɗayansu shi ke ba da dukkan arzikin halittar da ke malakutun samawa ɗaya kuma ke ba da arzikin dukkan halittar da ke cikin alamun shahadati hadratul mulki nan ƙasa To sannan a cikin waɗannan mazaje da ke zuwa gaban shi Ibrahim akwai waɗansu mazaje ana kiran su rijalu ainihin ta hakimi wazzawai su kuma su goma ne a duniya kowane zamani babu ƙari babu rai su babu gaibi a wurin su kowane gaibi ƙarar suke ganin shi in ka ce musu gaibi ma sai abin ya ba su mamaki za abin ya ba su mamaki kaga irin waɗannan ka ce Allah ya san gaibi ba ai sai dai su kalle su su duk abin da kaji ana kiran shi gaibi a fili suke ganin shi yadda kai kake ganin abu haka shi su kuma to sannan akwai auliyawu su kuma su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu kowane zamani to sannan a cikinsu akwai almutahabbuna fillahi su ma waliyai ne waɗannan ba su da adadi ana yin su ne kawai ga su nan ne iya ganin ka kawai su ma duk suna faduwa a gaban shi sannan akwai almutajalisi na billahi su ba su da aiki sai jira Allah kawai duk inda su jira Allah ba gulma cikin ba annabi manci ko ba sa hasada su su duk abin da kai yayi daidai in kai amma dan ka bada mun sai ka burge su to a cikin su kuma akwai almutabazili na billahi su duk abin da suka samu sai su yi da Allah sai su rika bayarwa a ba waliyai hadiya a ba sharifai hadiya a ba kullum aikin su kenan su bayarwa kawai sannan akwai almutazawiri na billahi su ma su kuma ba su da aiki sai ziyara cikin Allah akwai al-sumara'u akwai al-akhillau akwai al-ulama'u akwai al-qurra'u gardawa din nan da ake gani a cikin su akwai wanda suke zuwa wannan gari kuma suke karba sannan akwai al-umana'u sannan akwai asiya'u to sannan wa minhumu wa minhumu wa minhumu wa sirru hadha ganidun fayyukam a cikin su a cikin su a cikin su akwai akwai akwai akwai wannan asirin ba a faɗin shi to hal ta ata kiddil kulli kai tan ta ji ala tan ta kidda tun kiran fatukda dukkan daga su kawai wannan da ka ji na zana su in ka kuskura ka yi inkari a tuɗe ma da kila ni wa tashtabi ni waɗannan su ne sannan shi yana cewa aqdi li kulli al-awliya muradahu bila kulfati fi kulli gaibin wa mashhadi darjalul gaibin da na gaya maka a nan ƙasa darjalul gaibin da ke can sama sai wuce duk ina biyan bukatar su kuma ba wahala karka ji na an tuna min daren ina shiga damuwa ka ɗauka ina jin jiki ina gumi ba na gumi ana gumi cikin kwanciyar hankali nake biya musu bukatar su sai ya ce kai a cikin su ma akwai mahadi har shi ma yana zuwa a wannan daren ya fada gabana wa ahadil imaman mahadiyal katma murshidan wa ahadil imama al mahadiyal katma murshidan lahu kullu waqtin fi majalin wa marqadi bi zatika ya rabbi bi sirri sifati wa nurika ya rabbi abi kullu mahadi waɗannan su ne ma'anin wannan baitin da kaji dan karka da an ce hayi ka dauka wani abu ne daban ta labari ta kawo qawaidin nahawiyya waɗannan su ne hayi layali istima'il hayy fil hadratil kulliya mu je zuwa Janu Sirkin.
Ibrahim ya ce samari masu tsananin gaskiya Zuhajirumi.
suna halarta ni a wannan dare su ma akwai wasu samari masu tsananin gaskiya kuma suna zuwa karɓar madadi a wannan dare Sadaqlatu.
ko ce hakika sun tsarkake Qazdan.
manufarsu Ilallahi.
zuwa ga Allah ba sa neman komai ba kuɗi suke nema ba ba girma suke nema ba ba kaza suke nema ba kaza suke nema ba Allah kawai suke sun tsarkake niyyar
Lan namuta.
sai Ibrahim ya ce mu ne mutanen da har abada ba za mu mutu ba
wallan nahya kuma har abada ba za mu rayu ba to ba to yaya kenan sai ka gano to ina wanda yake cewa mun yi magana cikin maulidi mun ce shauti ya kuriyar da shauti ya nake santa ba a duniya take ba a lahira ba wannan sa in ne magana ba a tuma nan sai a ji a yi ta abubuwa ni ban ma san Allah ba in ne magana a rika tarata da Allah a samu labarin da ban faɗi ba da
ashabu shaykina sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace sahabban shehun mu shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu waɗannan Tijjani sirkin din nan fa da ake magana kar ka dauka samari ne kawai akwai tsofaffi masu shekara 80 a ciki akwai tsofaffi masu shekara 100 a cikin Tijjani sirkin sai kar ka dauka wai magana ce ake wai kira a'a Tijjani in ka ji ana magana kar ka dauka ɗan Tijjani fa ba wannan ake magana ba ana maganan waɗansu mazaje ne waɗanda Allah ta warkata ala shi kanshi ya isharar su a Qur'ani ya ce a cikin ashabul kahfi kenan yana faɗi yana cewa innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su yake magana ainihin wannan fituwar imani ke kawo ta ita ma ya kamata mu maganar ta waɗannan Sufyanu Sidikin din nan da shi yake magana muhajir ni fitiyanu sidikin wato ma'ana daga fituwa ne daga imani ne su ne mutanen da muka faɗi dinnan Allah tabaraka ta'ala faɗi innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa jinnahum hudan to waɗannan fitiyanu sidikin su ne arbabul futuwati menene ake cewa fituwa fituwa a lugga as-sakha'u wal karam shine fituwa kyauta da karam sai mutum kyauta kamun ya gode ka riga gode mai kamun ya ɗauka ka ɗauka ka kai mai gida fituwa kenan a lugga to amma a istilahin suwaye isarul khalqi bi nafsika ba'da an tusirahum bid dunya wal akhirah ka zaɓi mutane akan kanka bayan ka zaɓar musu duniya da lahira ka ba su duniyarka ka ba su lahirarka ka ba su kanka wannan shi ake kira fituwa a shi barka da zuwa wannan su ne wato wato mazajen da shi shi yake magana ba magana wai samari kan gana ba a duk wanda ya zama mai irin waɗannan abubuwan da zamu zana ko shekarar sa ɗari a cikin wannan halarar to saurayi ne a cikin irin waɗannan samarin da ake magana shi ne yake to ita wannan fituwa din ka zaɓi halitta akan kanka kuma ka zaɓi halitta akan kwaɗayin duniyarka da lahirar ka fi zaɓan musu abin da ya shafi wannan duniyar da lahirar ke zuwa ga wannan ne shi yake ishara shi da dakla su ila Allah qaddan su waɗannan samari da ke halarto ni a wannan dare sun tsarkake niyyarsu zuwa ga Allah domin cewa niyyarsu da manufarsu ba ta cikin duniya ba ta cikin lahira niyyarsu da manufarsu Allah tabaraka ta'ala ya ga wa annabi Isa ya ce da shi inni idza adla'tu ala qalbi abdin falam ajid fihi hubbu dunya wal akhirati mala'atuhu minhu Allah ce idan na tsinkayi zuciyar bawa na wato in na kalli zuciyar bawa na ga a cikin ta ba san duniya ba san lahira to sai in cika ta da soyayya ta wani ya zo na mita ya ba ba san lahira ma'ana da ake so a lahira ba aljanna ba to ka fi san Allah sai da aljanna me ake tsoro a lahira ba wuta ba to ka fi tsoron Allah sai da wuta ka so Allah ko da ba a halitta aljanna ba za ka bauta mishi ka tsoraci Allah ko da ba a halicci wuta ba za ka saba mai ba wannan shine maganar da nake a nan kar a juya ma'ana ke to shine da nake yasa shi ka dakla su ila Allah kaddan hakika sun tsarkake nufin su ga Allah to in kai ma ka tsarkake nufin ka ga Allah irin wannan da aka zana kai ma kana cikin samarin da ke zuwa alrashu a wannan wuri da ake magana to shine waɗannan mazaje su ne masoya Allah tabaraka ta'ala na gaskiya waɗanda in ka gansu zaka tuna Allah masoyin Allah na gaske shi ne wanda da ka gan shi zaka tuna Allah ba masoyin Allah bane wanda in ka gan shi zaka manta Allah masoyin Allah shi ne wanda in an gan shi ake tuna Allah Abul Abbas Mursina ce al-arifu la dunya lahu wa dunyahu al-akhiratu wa akhiratuhu li rabbi shi masalin Allah bai da duniya duniyarsa ita ce lahira lahira kuma ya bar wurin Allah to Allah tabaraka ta'ala da kansa ya kasa waɗannan mutane da shi yayi magana ta so uku a cikin su akwai wanda shi lisanul hali nashi da manufarsa duniya ce su ne wa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ba ruwan shi da lahira ma lahu a wa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min halaq na farko kenan na biyu harshen halinsa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to na uku shine wa minan nas man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah shine waɗannan da shi yake magana yuhajiru li fityanu sidqin tadaklasu ila Allah qazzan to sune ma'abuta aya farko sune ammawa itlasu su إخراج الخلق من معاملة الحج مع دلة الهزوز الدنيوية والآخرية والأخروية فهمز البدن والمال وسعة الرزق والقصور والهول سوء إخلاص فتد ولن الله تسمى أمر الله الله واتو ذات za su ce a muna aiki dan Allah amma ko muna kwaɗayin Allah ba mu duniya Allah ba mu lahira muna son duniya muna son lahira ko muna so Allah kiyaye mu muna so Allah ba mu kuɗi ya ba mu arziki ya ba mu gidaje ya ba mu mata ya ba mu kaza to wannan kenan to su kuma masu na biyu ayat tana ishara zuwa hassawa ne su kuma su ne ikilasun su talabul huzuzul ukhrawiyyah duna dunyawiyya su bukatar su kwadayin abin lahira ba ruwan su da duniya su dai Allah ya ba su aljanna a lahira su to su kuma na uku din nan waɗanda shi yake magana a nan su kuma ikilasun su ikradul huzuz bil kulliyyah fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyyah lillah wal qiyam bi wazahil rububiyyah aw mahabbatan وشوقا إلى رؤيته تبارك وتعالى su suna fudda duk kwaɗayin duniya da kwaɗayin lahira ibada su tabbatar da ubudiyya ga Allah da tsayuwa da ainihin haƙoƙin rububiyya kuma suna yin ibada ne domin soyayyar Allah ta barka da shauƙin saduwa zuwa ganin shuhudin zatin Allah shine wani ke cewa laysa li laysa subli min al-jinani na'iman ghayra anni uhibbu hali arati ni abin da ya sa in an yi magana aljanna nake sa baki ina son aljanna ne dan in zanka ba dai in shiga dino ba ko zuwa sa da mata akwai daga cikin su wani bawan Allah yake faɗi ke cewa laita rabbi ja'ala sawabi min amali nazaratan minni ilayhi yace kai kai tona ina ma dai Allah tabaraka ta'ala ya sa dukkan ibadin da nayi sallolina da azumina da zakkana da hajjina duk ladan da zai bani ya dunkule ladan ya ce sakamakon ka zaka ga zati na so dai kawai da na gani ya ce kun turaba zama kasa yace bukata ta ta biya in dai naga Allah so daya to in zama kasa kawai to su ne ka dakla su ila Allah kaddar su tsarkake niyyar su ga Allah tabaraka ta'ala kaga atul adawiyya ma da bata kai wannan da'irar ba tana faɗi tana cewa kulluhum ya'budunaka min khawfi nari wa yarawna an-najata hazzan dabilan أو بأن يسكنوا الجنان فيبهوا في رياض ويشربون السلسبيلا ليس لي في الجنان والنار رأي أنا لا أبتدي به بي بديلا وأن شيء فتوة يهادرني فتيان صدق معنى فتوة أن يكون العبد أبدا في أمر غيره in kana so ka shiga cikin wannan samarin ka zama kullun a cikin al'amarin wani ka kake tsayuwa ba lamarin ka sai lamarin ka Allah ya tsaya ma sai kuma ka tsaya ma wani kai baka damu da naka ba sai naka ka bar wa Allah sai kai na wasu wani ya gani ta ganin kawawa kullum tana wahalar da kanka tana wahalar da kanka bai san ka kanka wa Allah kanka ne to zuwa ga wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu Allah ta'ala ala hajatil abd ma dama al-abd fi hajati akhi ubangiji tabaraka ta'ala bai gushe ba abu sa bukatar bawansa matakar bawan ya tsaya cikin bukatar dan uwansa to shine shi yake cewa haji wa hajal muslimina ahaltuhu ilayka إذ ألا يا رسول الله جئت معلقا عليك شؤون المنتنين وأشره شو ولا اللي إشارة sai suka ce fituwa iya sabo an atratul itwani wa satur uyubi in kana so ka shiga cikin waɗannan samarin da ke halarta shi Ibrahim a koda yanzu to ka zama mai rangwame da kawar da kai daga ganin aibin ɗan uwa fituwa ce an yi laifi baka gani ba ba daga cikin waɗanda ba a yi laifi wata kaga an yi kaga wannan shehu yayi gabas din yamma a jama'ar shehu su ne waɗanda in aka yi laifi sai su kawar da kai in za su yi nasiha daga bayan sa yi nasiha ba mutanen shehu bane waɗanda za su rika karkito aibi ga mutanen da Allah ya kubutar da su gabarin aibi su kaga wannan su kaga wannan su kaga wannan su shirya wannan makirci su shirya wannan kaidi su shirya wannan makirci su shirya wannan kaidi su shirya makirci da bakin su shirya makirci da hannayensu su shirya makirci da kafafunsu sannan ga makircin nan a can cikin zuciyarsu shi ko makirci bom ne ba za su mutum ya tashi aiki to so da mutane su kiyaye duk wanda yake so shiga cikin waɗannan tafiyanu su dukin to ya kiyaye kallon aibin mutane ya kalli aibin kansa kawai shi Allah zai tambaye ka Allah ba zai tambaye ka aibin wani ba ranar alkiyama mai kai ba maganar wani ai kaza ka je kana ta zagin mutane ga naka aibin dubu dubu da za a fallasa aibin ka matar ka ma da ta gudu gidan amma ka zo kana zagin mutane to saboda haka shine wannan isharar da shi wa radiyallahu ta'ala anhu yake yi zuwa ga wannan to kuma wannan inda zaka san shi Ibrahim shine gaban dukkan shugaban wato wato masu wannan dajiyar shi yasa wato shi Ibrahim yake manzo Allah tabaraka ta'ala yake ishara zuwa ga ainihin wannan samari yuhadil min kitabana sirri Allah tabaraka ta'ala yake qalu sani ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim to wannan gumakan da aka ishara nan su ne wato zukatan nafsu ko wanda ya kokari ya karya nafsin zuciyar shi to shi kenan ya zama ibrahimiyyul makami shi ma ya samu kasan da ake nema wannan shine ishara zuwa ga wannan wato wato wato abin da ake yi kuma shi wanda ya zama daga cikin waɗannan tafiyanu shi baya kago kai san ma me ake wata rana wani ya taɓa da'awar kusurwa shi ma yana cikin irin wannan saho sai ya zo ya haɗu da masu tafiya irin wannan ita nan suka tafi wani gari ana kiran shi kurasana da suka je kurasa na an je an ci abinci shi kenan za a wanke hannu sai aka an ci abinci za a wanke hannu ashe mace sai ta ɗauko butar da za ta zuba ruwan a wanke hannu ana tana zuwa kawai ana zuwa kan shi sai na ɗagowa kai idan kawai sai sai sai ki ya cire hannu ya ɓata rai dan ne ya za a yi haka ai bai kamata ba ai kaza kaza kaza kaza kaza dan ne ai laysa min al-futu wa anta subba nisyan al-ma'a ala aidir rijal dan ne za a ce mace ai wannan bai cikin fituwa sai dai ya dago kai ya kalle sai ce ana min sirina adkhulu hadhihi dar lam a'lam anna imra'atan tasubbu al-ma'a ala aydina am rajulan na shekaru cewa ina shigowa garin nan muna cin abincin nan ana zuba mana abinci wallahi ban taɓa sanin mace take zuba mana ruwa ba ko mace ko namiji sai yau da kai magana to shi da wannan mutum ya je kaula ya dawo ya ta surutu bai san waɗannan su ne ainihin yuhadiru ne fitiyanu fitke in mutum da ya san harkar fituwa bai je zai dawo yana surutan banza surutun da zai sa ka mutu ba imani su ba su san wannan abin da kake kallo ba wani ya shekara hamsin sai in ka ga ta wani ko Allah shekara ta hamsin ka ga wanda zan ba dama haka ne sai yau ka faɗa to saboda haka shine ishara zuwa wannan na'am أصحاب شيخنا sai Ibrahim ya ce sahabban shehun da shehu tijani تنازع كاف الذكر suna niƙeƙeniya da kofunan ambatan Allah وذكر رسول الله kuma kofuna na salatin manzon Allah في أرفع المحيا a cikin mafi ni'imar rayuwa arfai an'ani a cikin mafi ni'imar rayuwa suke wannan niƙeƙeniyar ambatan Allah wannan ya karɓa ya kwankwada ba wannan wannan ya karɓa ya kwankwada ba wannan a karɓi gidauniyar ambatan Allah a sha a karɓi gidauniyar salatul fati a sha sai Ibrahim ya ce to haka suke وطورا sai ya ce wani lokaci راد wannan kohuna na ambatan Allah ina bayar da shi liwar rabin ga ainihin wato masu dawowa daga halara wanda na kai su halara suna dawowa mukaddamai ke وطورا wani lokaci kuma بصادر ina shayar da wannan gidauniya na ambatan Allah da salatin ma'aikin Allah ga masu tafiya halara wato muridai ke waɗannan mukaddamai wurradin na kai su suna dawowa shine ishara fa asaitum nahalan wa allan shan farko da sha na biyu wannan sun je sun dawo to abin da zan ba su ba iri ɗaya bane da wancan waɗannan kuma muridai ne za su tafi ne to su kuma abin da zan ba su sha daban وعاونة sai Ibrahim ya ce wani lokaci kuma للحج ina shayar da wannan madadi ne lil hayyi ga kabilin nan da muka zana daban-daban wato na waliyan Allah su ne muka faɗi yanzu a cikin su sai mu je yana cewa minhum man rabbuna ba'dal wara خص بنفسه بعض بالقرى ومنهم من نفعه من قرأ تأليفه أو حزبه قد قرأ ومنهم من بالصلاة قلبه ينفع كالسنو في آب أرهه ومنهم من بترابه نفع لمن يكون دفنه فيه وقع ومنهم النافع في من نظر إليه والعكس كذا متى ترى ومنهم من أهله به انتفع أو صابه أو خادم له سقى ومنهم من كف قطرا أو بلد بنفسه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفسه مقصور بنفسه ومنهم المشهور قد أما فيته البراري والقرى كختمهم والجيل في كبرى ومنهم المجمور والمذكور وهو بقرب رده مسرور ومنهم من ساكن بين الوراد ظاهر وباطن منه سرى سر إلهه به فاكتسما ما ميزوه بينهم من العمى ومن بسوقهم له التردد وحمل أثقالهم يفدر كاجا إن في لورد وأن سيها ترى a cikin waɗannan jama'ar akwai waɗanda a kasuwa ma ake haɗa kafaɗa da ba ka iya gane su wa man bihi fil umara tu khalidu fi hamli kallihim fala yuzalidu akwai wanda kuma a fada zaka gani wa man yuradi qari at-tariqi yamuddu aydihi ila al-fariqi akwai wanda zaka gani a bakin yana daga ni yana allazi waridu bi hawzihim ala yadayhi qa'ada bi izni rabbihi wa amrihi fada saboda Allah tabaraka ta'ala ya sanya amfanin halitta a hannu sai sun bayi sadaka za su amfana shine dalili wa man yura fi suratul abali wa lam yazal muradu bi bali akwai wanda za ka shi sura wawa ta kare kawai in yi magana ce zirariya amma kuma manufarsa a zuciyarsa ta so ka tona yasa ba a san wulakanci da rena mutane in kana rena mutane kana ganin mutane ba su isa ba kai kaɗai ka isa alheri zai dinga kufciya baka sani ومنهم منقطع البراري أو شاهق جسائر الجهاري ومنهم الهامل أفعال الورى مع أنه بالكذب قد تفتر ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا جامد فيختم wannan shi ne wanda muka faɗi shi ne shehu ce to saboda haka waɗannan amfani ba yiwuwa sai mutum ya yi taslimi da itikadi amma in yi inkari da intikadi ba zai amfana ahsin bihi sai Ibrahim ya ce kai ka kyautata irin ka kyautata zato da shi kaya irin wannan ɗawainiya da yake yi na shayar da irin waɗannan waliyai iri daban-daban sai kanka ai da ji sai ka san wannan aiki waɗannan tawaga su zo a shayar da su madadi su tafi waɗannan su zo a shayar da su madadi su tafi waɗannan sai ka kai ka kirta zato da irin wannan ɗawainiya da nake yi
sauran ko yace wani lokaci nahimu bi muna ɗimota da san annabi wa sauran wani lokaci bisirrihi da sirrin annabi shehu tijani kenan wa sirri rasulillahi domin sirrin ma'aikin Allah qayyan ala qayya nan nadewa ne akan nan nadewa an nan nade cikin waliyin Allah aka sake nan da ko cikin bawan Allah sayyan alaƙai yake duk abin da ka sani cikin halarar manzo Allah to an nan nade cikin halarar waliyin Allah sannan duk abin da ka sani cikin halarar waliyin Allah an nan nade cikin halarar bawan Allah shine sayyan alaƙai fa taha sarkin Allah mursal rasulillahi ma'aikin Allah mursal zatihi wato manzon zatinsa nuridu shi muke nufi ba kar ka ji muna ta bayani ka dauka wani abu muke nufi shi mursalu zati ne muke nufi fala sudana rum ba kudubaniya muke nufi ba wala rayya ba kuma gausiya ba ba mata bane dan kan mai karatu ce ai su da ce wata kikkiawa ce aka yi a wuri kaza ya karanta a shu'ara ko shu'ara masu balaga ne ko masu bai eh kudubaniya da gausiya ake magana Mm, saboda ba su isa bane ma aka kira su da sunan mata mursalu za ta yi miki ne ba ku dubaniya ko garfiya ba
walillah kai wai dan ne ba za mu nufi manzon Allah ba wa aini alhali idaniyan nan tare da kake gani manya manyan nan a hoto kana gani wannan idanun da kake gani qad ra'atu hakika ta ga zatin ma'aikin Allah biyadzatin a fili ba a bacci ba wannan manyan idanuwan da kake gani sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili ba a bacci ba kuma waɗannan ba wai gani ɗaya ba sai Ibrahim ya yi sharu da yawa a cikin diwani yana cewa a wa aidan ara ainihi sai Ibrahim yana cewa wa fil hajji yawm al id bil khayd min min al jaharan atani mustafa bil mana'i a wani wuri yana cewa jaharan laqitul mustafa bi urudi ila Allah min zal kawn waqta khurudi a wani wuri yana cewa ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqatan bi bariz al zakal mahallu mahalluhu a wani wuri yana cewa ra'aytu rasulullahi nafsa bi annani safirun lahu bil kainat mukhallis to waɗannan duk isharu ne shi wa Allah ta'ala anhu yake yi kuma ma kai a takaice ma dai yau kana danganta shi ma da ganin annabi akwai daga cikin muhawarar da shi da wani sirri na Allah tabaraka ta'ala da yazo suka tattauna da shehu a cikin tambayar da yau shehu ya ce wa shehu anta tara rasulullahi a anta tara rasulullahi shin kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazatan asiri wa manaman da baki ka ba ajin rijali kamar sauran mazajen Allah yace shi ba sai ce kultu sai nace arju zalika ina so in gani arju ina gurin haka ba ina so in ganshi ba arju zalika ina gurin haka saboda dalili da jin tambayin shi ya san bai san shi ba tun da har yace wai kana cikin masu ganin manzo Allah a fili to yace na na san bai san ba sai na ce arju zalika ina gurin haka min Allah ina gurin haka daga daga Allah wa uhibbu sannan kuma ina san shi sallallahu alaihi wasallam wa a'rifu sannan kuma na san shi ma'rifatan sanin da ne wa annabi law adraktu hayyan wa sahartuhu da ma za da ni zainika alhamdulillah sanin da lewa annabi da san da nake mishi koda na hada zamani da shi ba zan wuce haka to na gode Allah to sai asirin da yake da ya gane ba sai ƙara cewa anta turidu an talqahu kana so ka hadu da manzon Allah to wace to na gare yake fahimta wasu na ce la uridu bana ni wa in kuntu uridu fa uridu alla uridu bima yuridu al muridu fa zalika allazi uridu kawai eh mana to mu je karatu
ya hayyul ladhi ahwa sai ya ce na ga manzo Allah cikin kabilun da nake tsananin kauna madaddari matakar duniya matakar zamani wad dunya da duniya wato shehu radiyallahu ta'ala anhu yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son larabawa shine hayyul ladhi ahwa na ga annaba cikin kabilun da nake tsananin kauna su wannan kabilun su ne larabawa sai yana faɗi a cikin diwani yana cewa arani uhubbul urba واصطحب جملة وآلا وأنصارا لهب المذنب ولا سيما الشيخين ثم خليفة يكلنا أبا أمر وسوى المبتل كذلك منه الدي هدي لأيبة وأم القرى البدهاء على كل منزل كذلك منه الدي هدي تلاوة مقالي وهالي هب عبد المرسل كذلك منه الدي هب مدي وأسمائه أسماء خير محمد وهدي لأهل الله أنصار دينه وبغ دين من آدى في كل منهل فلست أحب الدار شيئا سواءه ولست أعادي غير أعداء موتي ko wannan abin da na zana in ji shehu yake duk ina son sa ne saboda annabi har tilawa qur'ani saboda annabi nake garawa daga gani ina son saboda annabi sayyidina abubakar saboda annabi nake son umaru ma saboda annabi usmanu saboda annabi sayyidina ali ma saboda annabi kai jikokin annabi ina kaunar su saboda annabi sannan ina son ansaru mutanen madina saboda annabi sannan shi wace dukkan ahlullahi ina son saboda annabi sannan ina kin duk wani mai kin annabi kuma.
wa'idan Sai wace kuma bari in gaya maka.
a ra'ayi Ganin ba da yawa annabi karka dauka irin ganin da wani yake yi. A ra'ainai na ga hakikokinsa guda biyu.
tujihu ainihu Ta yi kama da hakikarsa guda ɗaya. Ahmadiyya wa Ibrahimiyya. Tushbihu ainihu Muhammadiyya. Ga wanda igani. sai duk wanda iga waɗannan idanuwa guda biyu to zai ga in ya ga wancan wannan idan to wannan to zai to shi kenan zai ga ya yi kama wa aidan kuma a ra'ayi na ga ainihin hakikokin sa guda biyu to shi biyu ainihin tana kama da ainihin idan sa guda ɗaya hakikar sa ke jamalan a wurin kyau fasulfi sai ce wai shin kana ganin za a samu min duniya wato wani na biyu ya amada ga annabi ahmadu kaga waɗancan idanuwan ma guda biyu shine kenan tunda ba na biyu shi kaɗai ne kawai alayhi salatu alhaq yaushe salatin Allah ya tabbata gare shi ma qala mukram matakar mai begen so ya ce tazakkartu an tunatar da ni wa dhikra irin wannan tunatarwa kuwa tuqaddiru lil mahya tana gurɓata mini rayuwa tana sa rayuwa ta cikin kunci saboda haɗuwa da waɗannan mazaje da nake ba su madadi a wannan dare alhamdulillah hidima da ake karɓa na maulidi
ina son shehu ya min ƙarin bayani akan rujalul gaibi sannan salatin da annabi Musa ya yi wa annabi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya rubutawa a sha tambayin kenan guda biyu
jalul gaibi akwai mala'iku ciki akwai aljanu ba mamaki sai ma akwai kaci saboda haka haka abin yake. kuma wannan salati za a iya rubuta a sha neman albarka ne babu komai ta su goma ne su goma ne amma in aka yi dace wa jalul gaibi to an sa waɗancan aljanu da su mala'iku da su sauran mutane su security ne na Allah yanayin su ba za ka gane za ka yi ganin kuturu yana tafi za ga makaho yana tafi za ga tsoho da keken zai na tafiya ka dan wuce shi a mota ya ɗan kuskure ka kai ka kai mai ashar to shi kaiwa ashar sai da kake sa ki so mutum sabu kiyaye bakin shi. zagin mutane din nan akan titi ka je sai ka je ka zagi wani ko mala'ika ma wata kila ya ka zagi shi Allah ya kiyaye بسيد المختار ونوره وخيره المدغار فهبنا له العلوم والمعارف وهدينا له المغام والعارف يا ربنا وبعث العباس وخيره ونوره النبرات فافتح قلوبنا بخير جما واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد تماسي بنوره وإنه تماسي يا ربنا بداية ابتلاوي ومن بسره إليه آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضير يا ربنا بسيد سكرجي ومن بلاد صيدجي لين لنا الحديد والجبال بيتنا الجنون والسبال فافتح لنا الكنوز والعيون وانسبنا الأكرام والغيون يا ربنا بشيخنا الكليل قوس الورى ونوره الجميل فعدنا المراد يا رحيم ولينا الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدي يا ربي يا ربي يا رباه يا صمد فقم مقيتا لنا يا واحد الأحد يا قاضي يا وتر يا إلى المراجع يا من لا له شف قل ولا ولد حاجة بيتا لفاق القلب وعقد يا من لا شبيه له حق ولا ند أنت القياس لكل قائد وجل يا بغي عق يا من لا له ند فاغد أمتك إلى خيك ذمهم ولا نالهم النصر ولا صدر للمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصابي أحمد صلوا وسلم على خير ورد لدن محمد علي أصحابي سند
alhamdulillah da kaula Allah ya saka da alkhairi kuma ku ce Allah ya saka da alkhairi muna jin daɗi kwarai na zo tare da wannan harafi wanda aka aka fassara yau wanda na zo na tarar ana ciki baiti na uku تذكرت وذكرى تكدر للمحيا ليالي اجتماع الحي في حضرة العليا يحاضرني فتيان صدق قد أخلصته إلى الله حفظا لن نموت ولن نحيا ɗaya daga cikin manyan-manyan sahabin shi Ibrahim ya ba mu labari ya ce tun farkon farkon faila ana koshi ba a ma dawo Madina ba a lokacin shehu ya kera waɗannan baitocin nan lokacin wato shehu ya kera waɗannan abiyat din wato ya ba mu labari da yawa wanda yake kamar yadda shehu yake cewa wato sufyanu sidqan qad ahlasu ila lahi qasdan lan namuta wa lan nahya kamar yadda yake ji malam ya fassara wato sufyanu sidqan din nan ya fassara mana shi wato haka abun yake kuma a lokacin yanda wato wanda suka zama manya yanzu dama su ne fitiya da sirkin ne to alhamdulillahi kuma har yanzu din fitiya da sirkin din nan wato da suna nan wacce kala ya mun dawo da baidan nafi to saboda haka wato lamarin sai Ibrahim dama haka ne wato za ka ga asabar ta zo yau ba ta kawo abin da wancan asabar din ya kawo ba amma asabar din asabar ne kawai saboda haka alhamdulillahi mun gode wa Allah kwarai gaskiya muna jin daɗi saboda a zo a gaya mana abin da shi Ibrahim ya gaya mana ko ko a zo a tuna mana abin da shehu ya gaya mana to wannan wani abu ne wanda yake gaskiya ba mu da abin da muke jin daɗi kamar haka. saboda mu ba wani ba wani ba wata maganar da za a gaya mana wanda yake ya fita wato maganar shehu in ka yi mana zance ba sai mana zancen shehu ba kamar ka samu miya ba gidi to ka san ba zai shawo ba yawwa saboda haka alhamdulillah Allah ya kara mana son sa Allah ya kara mana biyayya gare shi Allah ya saka da alkhairi kun ga na fita din nan saboda wannan hidimar nan ta ce Ibrahim ya sa na dan fita na je na dawo shi ya sa ba a fara karatu da ni ba saboda an wakilce mu akan wannan magana hidimar nan kuma abu ne wanda yake nan da kafin wata an gama za a kai abin da aka abin da za a aika da shi to shi yasa na dan fita na je na gabatar da wannan wani aiki na je na dawo saboda in in dan samu karatu ba dan ba dan muhimmancin wannan hidiman shi Ibrahim ba wato ba zan fita ba zan bar gidan nan ba za a fara karatu amma saboda muhimmancin da kuma amanan da aka danka a hannunmu kuma yasa nake barin dan fita in je in dawo kafin a tashi karatu alhamdulillah kuma Allah ya bani iko na je na so na tara na samu baitoci wajen da nawa ma an fassara alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi to jama'a kamar yadda dai kuka ji wato Uh,